الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci a yau muna yin talata ashirin da ɗaya kenan ga watan jimadar buda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a watan turawa muna biyar kenan ko ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na ƙofar arewa cikin garin gumal don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari a wancan satin mun kwana da cikin babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin bayanin addu'o'in manzan Allah jira da muke su kara tabbata a gare shi mun zo har hadisin da abu sufyan ko muawiya dan abu sufyan ke faɗi akan mumbari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba mai hana abinda Allah ya bayar ba kuma mai bada abinda Allah ya hana ba wani wanda yake dukiyarsa za ta mai amfani a shi wajen Allah ne wanda Allah ke nufin shi da alkhairi zai tambaya zai fahimtar da shi cikin addini ya ce ya ji su ne ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mimbarin da ya hau muka samu hadisi biyu a baya duka lafazin iri ɗaya ne wanda za mu tashi hadisi a kansa yau shine na 667 a shafi na 246 ina ga kuma shine darasinmu na 104 insha Allah ta'ala ko حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله تعالى من تثبت أجريش ياتي إن أوثق الدعاء ما في تبت الدعاء أن تقول شيء إن كتاشي كتير اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت rabbi ghfirli Allahumma anta rabbi Allah kai ne ubangiji na wa ana abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi na kuma tabbatar da laifina na zalunci kaina na yi laifi na tabbatar da laifina la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi face kai rabbi ghfirli ubangiji Allah ta gafarta min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan addu'a ko wannan istighfari idan mutum yayi shi zamu ga galibi kamar lafazin istighfari ne yana kuma bangaren sayyidul istighfar da muka wuce a baya to wannan kamar tabbaci ne in mutum yayi addu'a ko istighfari da wannan Allah zai karfa mai shi saboda ya kunshi sunan Allah ya kunshi tabbatar da bauta zuwa ga Allah cewa kai bawan shi ne ya kunshi tabbatar da zaluncin da kama kanka kuma kayi laifin kaya da Allah ya laifin ka ne mu a gafarta ma kusan da abin da ake da bukata an samu ciki sai hadisi na gaba yace hadathana yahya ibn bishr qala hadathana abu qatani an ibn abi salamata yani abd al-aziz an gudamata bin musa an abi salih an abi hurairah qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a da cewa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri Allahumma aslih li dini Allah ka kyautata addini na ka gyara addini na addini wanda yake alladhi huwa ismatu amri wanda shine kariyar al'amari Allah ka kyautata addini na addini ne ne duru ko kariyar al'amari na ko ginshikin al'amari na Allah ka kyautata addini na wa aslih li dunyaya Allah ka gyara mun duniya ta ka kyauta duniya ta Allah zai fi hama ashi wanda cikin ta abin tsawainiya ta ko abin rayuwa ta ke abin da zan ci na ci abin da zan sha na sha gurin muhalli gurin kwana gurin sutura abun hawa wannan duk a duniya ake neman su to Allah ka kyautata rayuwar duniya ta yadda zan zamanto abin da zan ci ba zai wahala ni ba kuma ya zamanto na halaliya abin da zai sha ba zai ban wahala ba ya zamanto na halaliya tufafi na zamanto na halaliya Allah ka kyautata yadda zan same shi addini yayi kyau duniya ta yi kyau waja'alil mauta Allah ka sanya mutuwa rahmatan li rahama ce a gare ni min kulli su'in daga dukkanin mummunan al'amari au kama qala ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gabar ta karhe waja'alil mauta rahmatan li min kulli shay'in ka sanya mutuwa ta zaman to hutu ne a gare ni daga dukkan mummunan al'amari wannan zai zaman to mutum addu'a ce zai rika yi shine rayuwa lokacin da ake rayuwa a duniya to zaman to addini ne ta uba duniyar kana neman Allah ya saifaita ma ita saboda ba tashin hankali babu bala'i ba rahin kwanciyar hankali a cikinta sannan kuma in fitina ta taso fitinar da za ta taba addini to kada Allah ya bari wannan fitinar ta karaso zuwa gare ka wa ja'alil mauta rahmatan limin kulli su duk mummunan abu in ya taso madadin ya zo ya taba addini na ko ya taba aqida ta ko ya taba mutunci na duk abin da zai cutar da ni a duniya ta ko a lahira to Allah ta sa mutuwa ta dauke ni kafin wannan abin da take wannan shi kuma baya cikin irin buri na mutuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hani akan shi manzon Allah ya hana mutum ya ce ni da ma ma in mutu da ma a ce bana na da ayyuka zagara ma Allah ya sa in mutu to duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana har idan ta kai gargara bala'in ya yi bala'in masifar an ganta a zahiri to mutum sai ya addu'a Allah ka ɗauki rayuwata ko ka raya ni idan rayuwa ce tafi alkhairi a gare ni Allah kuma ka kashe ni in mutuwa ce tafi zamantowa alkhairi a gare ni har anan yanzu Allah kake ba mu zaɓi nan kuma shi addu'ar manzon Allah shine idan har fitin da munanan al'amura za su tinkaro to kafin su tinkaro zuwa gare ni Allah ka sa mutuwa ta zama ta hutu ce daga wannan munanan ayyuka Allah ya samu dace na gaba shine na hadisi na 669 sai haddathana Ali قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ya ثبت اجره يا كسنتي يتعول yana neman tsari min jahadil bala'i daga jahadul bala mun san bala'i ko jarrabawa da take samun mutum ko a dukiya ko a jiki ko a abun hawa bala'i dai kawai jarrabawa to Allah ina neman tsarin daga kuntatawar jarrabawa kar a mun jarrabawa mai tsanani mai ciwo Allah kar a mun isa Allah ya rufa asiri eh kamar wanda zaka ga irin wanda ƴan boko haram suke kama ko ko irin wanda sojoji suke kama 'yan boko haram ko irin 'yan kidnapping duk wanda aka nuna irin azabar da ake mai zaka ga kai da kake kallo tsikar jikin ka tashi to ko irin wannan yana cikin jihadul bala mutum ya rika neman tsari ubangiji kar a mai irin wannan jarabawar da take da kuntatawa da kure karfi da kokari a cikin ta tun mutum yana iya kokari yana istighfari yana salati har sai ka ji mutum ya fara sa ihu to mutum ya rika neman tsari wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari min jahadil bala'i daga tursasawar bala'i bala'in da zai kai makura wa daraki shaqa'i da riskar tabewa manzo Allah yana yi kada bala'i ya riske shi ya kunta tahiyar takura wa daraki shaqa'i ash-shaqa dubu sa'ada ko kishiyar sa'ada aiki biyu ne a duniya ko dai aikin da za ka yi Allah ya baka lada ko kuma aikin da Allah zai hukunta ka a kai shi duk aikin da Allah zai hukunta ka ko ya tambaye ka me yasa aka yi kaza wani yana daga cikin shafa fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq wadanda suke shakiyai ne masu tababban aiki da suna cikin wuta to sai manzon Allah yake addu'a Allah ya shiga tsakanin shi da riska ta aikin tabewa aikin tabewa shine kayi aikin da babu lada babu yardar Allah a cikin shi kuma aikin ya zamanto akwai zubar mutunci zubar daraja a duniya kuma rika bibiyar kan yi sako kuma kake neman ƙara yin wani saban don rufe wannan sako din dina daga cikin daraki shaka akwai laifin da in kai to kafin ka zauna lafiya sai ka ƙara wani laifin ka ƙara wani laifin ka ƙara wani laifin lokacin da baka tara laifuka don su rufe maka wannan laifin kuma kusan lokacin an zare kunya daga zuciyarka don ka zama kusurarri da jirin mai laifi in karya ne ka ƙara wata ka ƙara wata ka ƙara wata san aka an kara har mutane sun gane kai makareci ne da magana ta kai wannan ku kyale shi wannan zai yana cikin nau'i na daraki shaƙa'i Allah ka higa tsakanin mu da riskar shaƙa'i aiki na taɓewa aikin da zai tozarta mutum Allah ka shiga tsakanin mu da shi wasu ila tsabaɗi Allah muna neman tsari daga mummunar ƙaddara wannan a addini ko a duniya Allah ta tsare mu da mummunar ƙaddara Allah ta shiga tsakanin mu da mummunar ƙaddara wa shamatatil a'da'i Allah ka shiga tsakanin mu daga dariyar makiya kada mu yi abin da abokan gaba ko abokan adawa a gurin Bahaushe ko Bahaushe in yace abokin adawa ba lallai bane yana nufin arne ko wani kawai ɗan tsama ce kuke wani ma abokinka ne tare za ku fita tare za ku dawo amma kowa yana so ya ga ina matsalar dan uwansa take yayi dariya za ku je a yi komai aka ma ka zauna a mutumin ba yau taba kuma sai a yi zance a yi dariya a taba ku wai ka samu jarabawa ka samu iftila'i so irin wannan dariyar da mutane za su koma a yi zancen ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na neman kari akan ta ko shama ta a adai da tsokalar abokan gaba Allah ka shiga tsakaninmu da ita in baka gane ciwon ta ba lokacin da aka yi yakin Uhud ai an wa musulmi barna da aka wa musulmi barna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya koya musu fa duk inda abokin gaba ka yake in ya samu dama sai ya tsokale ka akan ta da haka sai Abu Sufyan ya hau kan dutse sai ya ce afikum Muhammad sai manzo Allah ce kowa ya amsa mashi akwai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ku sai kowa ya shiru afikum Abu Bakr sai kowa ya shiru manzo Allah ce kada ku an afikum Umar ce kada kowa ya amsa mashi shi kuma wannan kiran da yake so yake ya gane yanzu annabi Muhammad ya mutu Abubakar Siddiq ya mutu Umar ya mutu in wannan ukun ya mutu duk wanda ya saura a duniyar musulmi ba wani tasiri da zai kare sai manzo Allah ce ku yi shiru farko amsa so yake gane ina ne iya inda karhen zancan nasa yake so ya ce sai ya daga hannu sai ya ce uluhuban ko a'luhuban ko huban ta daukaka gunkin huban ta daukaka to yanzu tunda zoliyar ta kai da wa gunki kirari sai manzo Allah ce to ku amsa mashi sai wani an same su sai ce duk wanda kake ambata muna tare da su Allah ya fusatar da kai da rayuwarsu sai kuma suka ce to Allahu maulana wala maula lahu kai idan fama kake da hubal ta daukaka mu Allah ne majibincin al'amarin ku ko ba ku da masu jibinta al'amarin to kaga fa yanzu yaki ne akai aka kare amma arne yana so a daidai lokacin fa daga baya Allah ya masa gamdakatar ko a daidai lokacin yana so ya gane ina inda baraka ku take ya muku dariya ya muku gori da ita to Allah karka nuna abokan gaban mu abin da za su yi mana zolaya su yi dariya su yi kuskus a bayan mu da shi Allah ka tsare mu wannan addu'ar ita ma tana da matukar tsada mutane su rike ta Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'i wa daraki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da'i su'il qaba'i cikin mummunan al'amari ta wani lokacin sai rayuwar mutum ta je karshe Allah ya tsare mu wasu za ga an yi kyakkyawar rayuwa kyakkyawar zamartaka kyakkyawar girma wani sai tsufan sa ya je karshe kai Allah ya tona asirin sa sai ga kuma duk abin da ba a tsammani ya fito a gefe shi kaga wannan karshen yayi muni kaddara fata da kyau ko kuma mutum yayi ta aiki irin na yan aljanna kamar da manzo Allah ya faɗa a hadisi حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وانا أقول سوء القضاء أقول ممونا كرشي أجل da haka diyar da rayuwa ta yi kyau samartaka ta yi kyau girma ya yi kyau mutum yana da addu'a yana da bukatar su yi sulhu da ubangiji Allah ya tsaye masa wannan kyan ya kai har ƙarshe Allah sa mai kyakkyawan karshe dan har zai fa alkhairi a ce tsarin ta yi muni to fa ya gyaru wannan yana ga aikin ba matsala ko amma akan yarinta ta yi kyau tsufa ya ɓaci a yi ba kyau ko mutane guda biyu ka gani a gidan giya wannan yaro ne ɗan shekara sha bakwai sha takwas duk taɓarar da ya kaga kamar adoci amma tsoho ɗan shekara sittin da biyar saba'in yana abin da wannan yaro ya ga a gidan giya ko wani allah wadai wannan da tsufansa da komai da waye wannan daga cikin su'ul qaba'i mummunan kaddara Allah ka shiga tsakanin mu da ita Allah ka kyauta da tsufan mu Allah ka raya mu akan tsufa na musulunci Allah ka tsare mu akan musulunci qala sufyan sufyan da ya rawaito hadisin sai yake cewa fil hadisi salatu asalin kalmomin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku ne zittu ana wahida ni ne na ƙara guda ɗaya jahadil bala'i darakin shata'i su'il qada'i shamatatul a'da ɗaya daga cike ce ba ta manzon Allah ba ce ni ce na ƙara ni ne na ƙara la adari ayyatuhunna kuma yanzu Allah ba zan iya tantance abote ce na ƙara addu'a ce yake yi daya biyu uku sai ga ga wata ita ma kamar tsarin ta za ta hauka to saboda ana yi yau da gobe sai ta zamanto ta haifa kwakwalwarsa ta zauna sai ka ga tantancewa wacce ce ukun ta manzan Allah wacce ce ya kara ba zai tantancewa ba amma saboda ana mana ta ilimi sai ga masa asalin wanda manzan Allah ya faɗa guda uku ce ɗayan shine ya kara kuma Allah ba zai tantancewa wacce ce ya kara amma dai tabbas uku ta manzan Allah sai ɗaya ta sace wannan kaga amanar malaman hadisi ta kai da in sun kai ko sun manta suna yi akwai amanar malaman hadisi daga cikin amanar malaman hadisi shi da akwai abin da yanzu in ya faru nuta zai ma makaryaci ne in da ba da misali kuma za ku iya suna za ka iya zuwa ka ba da labari kai a karan kanka bayan kwanaki ko shekaru in an gaya ma sai kamanta ana iya yi ko labarin gaskiya ne ya faru kuma kai ka zo ka ba da amma lokacin aka bata yana ce ni ka manta lokaci kaza kake ce mana kaza da kaza kake shiru ayi ayi ka tuno ka kasa tunowa har a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yana faru so idan mutum ya zo ya bada hadisi bayan shekara daya biyu sai wani ya zo ya masa cewa ai ka taba bawa wani labarin hadisi amma kuma ya ce kaza da kaza a cikin hadisin sai ga mutum ya yi shiru sai ya kasa tuno ana ya faɗa hadisi to amma saboda wancan mutumin da ya faɗa amintacce ne ya tabbatar ba zai karya ba ba Allah wa karya ba shi Allah ya jarraba ya manta to yanzu ya za a yi ya za a yi wajen riwayarsa na? na na fita wani misali kuma na shiga eh kai ma ka tafi na'am na kaje amebita nace wannan amana ce ta malaman hadisi sai da ya ƙara kuma ya gaya wa duniya cewa ya ƙara din duk da ba zai iya tantance wace ce ya ƙara ba ya rage yanzu ko malamai su tantance wace ce din ya ƙara eh nace cikin amanar malaman hadisi ta kai mutum ya zo wata kin a inda nake zaune a nan ai maganganun da na faɗa ban isa ba dukkan tuno su in kiyaye su wata rana wani zai zo same ne ce ai ka taba cewa kaza da kaza da kaza in yi kokari in tuno in kasa to za a yi wannan magana ta zama da infiya kenan daga ranar tana na kasa tunowa ko in za a ci gaba da bada labarin ta niyya zan yi to tunda ni na faɗa na manta to zan ci gaba da bada labarin ta zan yi sai malaman hadisi sai su yi mata isnadi he mutum ɗaya fito a cikin isnadin sau biyu daga wane daga wane daga wane zuwa ni din lokacin da na faɗa zuwa wannan din lokacin da ya ji sai sake da kuma ce na sake ji daga gunna shi saboda mai waccan faɗar da aka yi an manta amma malamai sun tabbatar gaskiya ce din wanda aka ji ya faɗa ni na ba da hadisin na manta kuma ya sake riwaya a gun wanda ya karɓa din so amma da malamin hadisi ce kar mai ce to tun da ka tuna miki kenan bara ya koma can ya zama gine malamin a to sirhi ne malami kuma zai sake dawowa a matsayin ɗalibi a cikin isnadin hadisi alhum dai kawai kamar wata fa'ida ta ratso mana su malaman hadisi suna da amana duk abin da ya faru suna faɗai shi in faɗarsa kuma shine zai iya jawa wata rana a wa hadisin ka illa a ce ai ya taɓa yin ƙarya ko ya taɓa yin wahami ko ya taɓa yin kaza yanzu idan na faɗa na ce na manta kuma na tabbatar na manta na gaya juna to ba za a tuhume ni ba saboda duk abin da na manta ina faɗa amma idan na hiru na riƙe haka kuma a gane cewa wani ne ya mun cuce a ba haka bane ba to an tahi hadisi na daga aiki banda kiyayewa kenan sai za to in ka faɗa ko da sun manta za su gaya wa duniya cewa sun manta mantawar ba illa ba ce ka manta ka yi ƙoƙarin nuna cewa ba ka manta ba shine illa saboda amanar ilimi Allah ya sa mu dace sai ce to zittu ana wahidatan la ajri ayyatuhunna ban san wace ce a cikin su ba malamai suka ce idan za a tantance ɗaya da ya ƙara wace ce ya kamata a fidda daga ciki na ta ƙarshe me yasa za a fidda ta ƙarshe me yasa za a fidda ta ƙarshe na ba bai ba na amma ko a turanci akwai prefix akwai suffix to ana iya yi a gaba ana iya yi a baya na a ba ta wahala tun da ya manta aiki inda da wahala da zai ce karfe ta karshen ta aiki a ya kamata mu kallo dalili ne na ilimi zai iya zama tuwa ya fara na? kace yauwa ba mu samare na abin da ya ce din tun da ka karanta aiko to wata kalli abin da na kalla a hankalce wallahu alam ita karin magana ko magana irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaga ina yin ta akwai matukar bajinta a cikin ta ni kawai taja'in na kalla in ka kalli da bala da shaqa da qaba zaga duka zubin su iri ɗaya ne to kawai ni taja'in na kalla kan ka kalli karmar bala'i shaqa'i qada'i duka iri ɗaya ne amma a ada'i kamar ta yi nauyi a kansu so wallahu alam abinda na kalla kenan daga yin zubin saja'in daga su aka kalla duka kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su iya taba addininka za kuma su iya taba lahirarka ko za su iya taba duniyarka su taba lahirarka duk wanda yake cikin halin bala'i idan ba Allah bane ya kwace shi har da zai iya bayyabar addinin shi shaka'i kuma dama kai tsaye aikin tabewa ne to in ka fada ciki kuma kai sake girma ya ga cikin shaka'i to ai duniyar za a rasa a rasa lahira din haka su'ul qada'i akwai taba addini a ciki amma dan wani abu ya same ka abokin dariya abokin gaba ya ma dariya to sai me kuma ba lalle ba ne dariyar ta ta zama to ta taba addini ka ko ta taba duniyar ka wallahu ta'ala alam yasa nake kallon a matsayin ta karhe sai ba dan ta zo a karhen ba saboda wancan wazanin saja'in duka iri ɗaya ne dukkan su wancan zai iya zama cewa taba duniya ya taba lahira amma shamatatul a'da ba lalle bane ta maka duniya ba kuma lalle bane ta maka lahira wallahu ta'ala a'lam حدثنا عبد الله ابن اسرائيل حدثنا عبد الله عن اسرائيل حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن اسحاق وعن ابي اسحاق عن أمر بن ميمون عن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس من الله صلى الله عليه وسلم yana neman tsari akan abubuwa guda biyar min al-kasal wal bukhli yana neman tsari akan kasala wal bukhli yana neman tsari akan ruwa wasu'il kibari da mummunan girma a ce girma ya yi gara tsofa ya yi garjama ko irin abin da bahaushe yake fara to ne su kibari wa fitnati sadari da fitinar cikin kirji shine zuciyar ya zamanto tana rawa tana shakku tana inda inda akan addini wa azabil qabri da azabar qabri manzo Allah na neman tsari akan wannan abubuwa guda biyar hadisi daga bakari ne akan wannan din حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الله إلى سوى اللهم إني أعوذ بك من العجز الله إنا نمان أرنك أكل ربنت والكسل دكسالة والجبن دصونو والهرم دممون صوفة صوفة إلى اللتقف مرة أمفاني to manzo Allah na neman tsari daga wannan tsofa din tsofa ai ya kai na tukur mara amfani ba ka iya amfani ba ka iya amfanarwa to manzo Allah na neman tsari akan irin wannan tsofa din wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allah ina neman tsari akan fitinar rayuwa da ta mutuwa wa a'udhu bika min azabil qabri Allah ina neman tsarin ka akan azabar qabri Allah ya tsare mu so kenan mun ragwanta da kasala da tsoro waɗannan munanan abubuwa ne kuma duk inda ka same su to mutane ba za su taɓa zama lafiya ba in ka ga mutane sun zauna lafiya to sai Allah ya taimake su an cire musu ragwanta sai an cire kasala sai an cire tsoro in aka samu ba za a taɓa zama lafiya ba cikin kowace al'umma duk yawanci mutanen da ake illata su ko ake musu tsoro ne yake jawo in aka bu aka razana to in aka kama daya ana ji kowa yana tsoro yana tsoron kar ya fito a mai rauni ko a mai kaza to goban aka gama da wannan sai abu kan wannan in aka gama da wannan sai abu kan wannan amma da duk inda za ku tunkari matsalar lokaci ɗaya da ya ku magance ta wani lokaci muna tafiya a mota wani mutum yake mamu labari yace su ƙauyensu ya ce wallahi duk shekara ɓarayi da suke rubuto musu za mu zo garinku ranar kaza ya ce kuma wallahi sun zo ya ce wallahi sai sun zo in suka zo su yi barna su ɗauki abin da za su ɗauka kuma su tafi in aka sake zuwa wata hekara za su rubuto wannan hekarar ranar kaza za mu zace kuma la'a ranar za su zo su wata hekara suka rubuto suka ce ranar kaza za mu zo yan gare suka haɗu suka yi mitin suka ce to daga wannan a daina zuwa ko a mu ko a su da an san me yake faruwa tsoro ne zuciyar ta kare kowa na jin tsoron kar a kai in ya fito za a kashe shi eh suka ce to in sun shigo ko su fita mu bar musu garin ko a su bar mana garin ko mu mu fita mu bar musu garin ko kuma abin da ya wasu a cikin mu kawai da ɗaya ya ƙare dan haka kowa ya zauna akan wannan aka rike maganar akan wannan suka hirya tunda ba sa saba alƙawari Allah kawo ku ranar da ranar ta shigo yace wallahi haka malam muka kyale sai da suka shigo tsakiyar garin kuma ta ko ina yan gari aka fito a cika alƙawari yayin mun rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi mutum ɗaya ne Allah ya bashi dama ya tsira kowa sai da suka kashe shi a cikin su kuma tun daga wannan rana har yanzu babu wanda ya sake komawa cikin garin su ina ji abin da ya faru na baya bayan nan a Katsina ko yan Islamiyya da aka ɗauki mutane ne suka cire tsoro daga ransu suka kewaye dajin da aka samu yara sojoji suka fara kawanya yan gari suka kewaye su wanda na ji ana hira da yace shi a tsakar dare in yace ga adadin mutanen shi wallahi ba zai iya canzawa ba kaga yanzu mutane ne suka cire tsoro daga ransu yan ta'adda suka tabbatar yanzu ba wai zancen su kubuta da yara ba su kubuta da kansu shine aiki dole haka suka saka yaran suka bar su aka karɓe su to illar shi ne duk wanda aka samu tsoro kasala ragwanta to ba zai taɓa jin daɗin rayuwar duniya wani sana samu jin daɗin rayuwa ta lafiya shi sa in kana so ka zauna lafiya kan wani lokacin dole ne ka cire tsoro a ranka da ake ba da tarihin an tara da cewa da arnanci ya yi tsada rayuwarsa ya kare amma dai an tara a asalin ta ƙarshen matsoraci an kare matsoraci wani lokaci kawai wani abokin gabansa ya biyo shi da gudu ya fita a guje irin ya tsorata ta dana garin gudu bai sani ba sai afka rijiya sanarararra da kawai ta fi rijiya yana tafiya kawai ta kuma rijiya tsohuwa dama jira take allah faɗo da wani abu sai abinci da ita kasa fitowa abin da ya faɗa shi ne abincin kawai tana ji an sirna na kawai ta hirya ga abinci ya zo kawai ta buɗe baki allah sakko da shi lafiya shi kuma wanda ya bihi yana zuwa ya ga faɗowar rijiyar kawai haka ya ja kibiya ya saka yana saka ita wannan ta buɗe tana jiran mutumin ya faɗo kibiya ya tafi da gudu sai kibiyar ta fara zuwa bakin cibiyar kafin shi mutumin ya ce da haka wannan cibiyar ta mai gun nasa ita ce ta kai shi kuma yana da kiri can da ya saka masa kibiya ya kai sai ya juya kawai sai ga nan mutuwa ce a samansa mutuwa ce a ƙasa kuma bai mutu bai don haka da shawala ya jin tsoro a duniya tun da dai duka abin da farallan mutuwa sun haɗu ko duka farallan sun haɗu ga hi'arijiya ga kibiya ga mucici ko bai mutu ba da haka dai mutu ce to wallahi ya jira jin tsoro tun daga wannan ranar duk abin da za a yi a duniya ba zai yi so ba ya yi budurci da matar wani sarki ya kaure matar ya yi masa waka ya yi zambo ya ce duk inda a gaishe aka yi aka ce ka gudu to wallahi ba zan gudu ba ce me yasa ba za gudu ba ce in na gudu na bahi dama a kai zai iya ta cewa abini abini kuma duk inda nake ban da kwanciyar hankali ce ba zan gudu ba shi kuma matsalar duk mai neman kan aka ce ka ji guduwa hima gaban ta faduwa yake so yake ka gudu ya ji ke da tsayi a tsoron ta hima a kama shi to hike da tunda ya ji tsoro a kyale duk mai mulki duk mai karfi duk mai taurin kai ba so ya gwaya masa taurin kai to shi yasa mutum in Allah ya taimake shi aka cire tsoro aka cire kasala aka cire rabonta zai ji daɗin rayuwar duniya zai ji daɗin rayuwar lafiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga addu'a sa ta kunshi wannan Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz gajiyawa ragwanta wal kasali da kasala mutane suna yunkurawa su yi takar-takar su amana wa kansu kai kana kwante kana jira gwamnati sama ɗan insinuation ko? e da matsala da siyasa wani ya yi magagin matsi ba haifar da insinuation ɗin zane ko surutan barci ko a surutan barci zai ga abin nasa ya zo yake ga juna zai azurta juna da surutan barci kaga wanda zai alama sai ta kasala Allahu ba ja ubi bika na'am Allahumma ja ubi bika min al-ajazi wal kasali wal jubni da tsoro wal harami shi tsufa kowanne irin tsufa ne aka yi in dai an kai wannan tsufa to za ka ga gaskiya kamar halin na kasa yana shiga cikin rayuwar dan adam shi kuma duka addu'ar za ka ga manzon Allah duk abin da zai nuna na ƙasa baya bukatar sa cikin addu'a eh dole duk wanda ya yi nisa a shekaru za ka ga karfin sa ya rabu an yi kaza amma mai muni shine abin da zai taba hankali ya taba addini ya sa mutum ya ke surutar da suke kamar na fita musulunci wanda su ne surutun da ba a so ko to manzon Allah za ka ga duk abin da zai nuna tawaya da na ƙasa to su yake neman tsari akan su cikin wani hadisi da Allah ka tsare mu wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa'udhu bika min adhabil qabr naga bai ta hadathana al-makki qala hadathana abdullah ibn sa'id ibn abi hind an amr ibn abi amr an anas qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-hammi Allah ina neman tsarinka min al-hammi daga al-hammu wal hazan daga al-hazan al-hammu wal hazan ne ina ji kamar lattar da muka na shi magana a kan ko waɗannan abubuwan guda takwas mun taɓa latta a kansu a masallacin gabas zo ni kofi na dai na ɓata amma dai kusan duk abin da ya kamata a faɗa kan wannan mun faɗe su alhammu da alhazan su ne damuwa da take cikin zuciyar ɗan adam amma alhammu abin da zai tinkaro ka za ga wani lokacin idan za ku yi jarabawa ko za ku nemi aiki ko za a intabi ko kana neman aure za a baka ko ba za a baka ba ko ka sa wani abu za ka sa a ranka za ka zo ta damuwa ta zo ta tsaya ma a rai ka kasa tsaye ka kasa zaune ka rasa abin da yake ma daɗi wani lokacin haka ga mutum yana kanewa yana ramewa alhamdu abin kafin ya zo shi kenan to manzo Allah na neman tsari duk abin da zai tinkaro ne Allah karkata da mu hankali a kan shi ina alhamdu alhazanu abin ya riga ya faru ya wuce ba daɗi kuma ka kwallafa ranka a kansu wannan shine al'azab to duka bin basu da kyau ɗaya ya wuce ɗaya bai zo ba to manzo Allah duka na neman tsari a kan su Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dala'i dayni Allah ina neman tsarin ka akan kaurin bashi bahi ya tare ya nauyi a kaina ina dala'i dayni Allah karka bari bahi yayi yawa ya danne ni a kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman tsari yake ba bahi ba ne ba a yi ba mu'amalar bahi ba ce ba a yi amma ka bari din rikitarka na bahi wani shi ne abin da ba a malam sai amma labarin wani makaho aka ci a kai shari'a ta malam madariko alƙalin ya yi duk abin da zai yi kawai makon nan da ya yi miƙe ya gaya wa alƙali duk irin maganar da ya ga dama sai kai me yasa kake faɗa haka ba ka tsoron ɗaure kai sai wani ɗaure rage ɗaurin da Allah mun da ya yi hinima saboda ko ina bin sa ake bashi ba inda zai iya motsa alƙali da ya duba ya ga cewa kawai jaraba ce ta yawa akan wannan makawan da ba irin dan wanda za ka hini akan kofa akan ferwal saboda ka yi bera ta guri kinkime ya ke hikima ta fi karfin sa da ƙarfi aka ce to ku tattara ku koma can haɗe da inda kuka fito ku je ku ƙarasa shari'a ku a can gurin ita fi karfin sa wannan mutumin ya kone da abin da za a yi baya jin tsoro a kan shi saboda mai fahi ya riga ya yi yawa irin bahi idan yawa mutum irin wannan katutu din aka rasa yadda za a biya wannan yana bi wannan yana bi wannan yayi kara wannan yayi kara to wani lokacin mutum idan yana neman sassauci a tsarin shari'ar musulunci da kansa da kansa yake kawa alƙali kara a kar muka lana zo ya za a ce ayi magani na kawai da yake faruwa cewa lahi bahi ne duk garin nan ba inda ban gina ce bahi ba kowa bi na yake na rasa inda zan sa kaina ita za ka iya lissafa cewa la ba za iya lissafa masu bi na wahi ba sai kotu ta ɗauki nauyi to kai a wuce ka tsare gumar duk kowace unguwa ka ce inda mai bin wada bahi ya zo alƙali yana kiransa a ranar kaza to nan ya nemi mafita ke ɗaya kun taru in mutum ɗari nawa ne alƙali zai sa a yi kai nawa ne ni kaza ne kai nawa ne ni kaza ne kai nawa ne ni kowa ya an lissafa akwai saura babu akwai saura babu wannan ba'i ya kai bala'i ke da irin wannan bahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wani tsari yake akan shi yanzu kai mai ka mallaka a duniya eh lissafa duk abin da ya mallaka a duniya akwai kaza akwai kaza akwai kaza duka sai an lissafo su sai alƙali ce to daga yau na mai kararrawa shine taflis duka abin da ya mallaka a duniya ya dawo karkashin kulawar kotu kuma za a yi gwanjan su a saida kuma sai a ba ku daidai da abin da kowa zai samu gwargwadon bahinsa masu bahi sun haɗe ya kai naira miliyan goma iya abin da za a saida na kadararsa naira miliyan ɗaya ne to za a kaɗa mai ƙararrawa a haka za a biya ku kai mai miliyan ɗaya ce to ga dubu ɗari kai mai dubu ɗari biyar za ka samu dubu hamsin kai mai dubu hamsin sai dubu biyar za ka samu haka za a yi eh idan aka yi wannan an kaɗawa mutum iflasi kenan an mai ƙararrawa to daga wannan rana kuma an soke mu'amala duk garin ba inda zai je karɓar bashi kuma ba inda za a ƙara bashi kuma ba wanda yake bisa daga wannan rana kuma har a gaban Allah an gama haka shari'ar musulunci ta hukunci akan mutumin da lodin bani ya mai iyaka aka rasa inda za a yi rayuwa ce malam akwai kaka na kai a cikinta kawai dai Allah ya sa a yi mai kyau a ƙare mai kyau sai yasa manzon Allah yake wa aslihi li dunyaya allati fiha ma'ashi wallahi wannan addu'ar Allah ya gyara dayuwar duniya yana da bukatar mutum ya ke ta mutum a tarihi ga kamar wani abun ba zai faru ba amma tun dadewa a littattafan fiqhu akwai babul taflisi ko islam a kada wa mutum kararrawa an masa islam shikenan yanzu iya rigar da ta rage a jikin sa iyaka ce tsakanin ku da shi mu'amala ko in kun zo kun ka abinci ku sai mai bismillah in zai fara wata sabuwar sana'a kuma ya fara da dako da jari hada jari ya samu abin da zai fara da garuwa da faskare da wahai dai a haka amma dai bahi an gama yi daga kansa Allah tsare mu baran karanta na karshe shine yake da munasaba da wannan ita hadathana Abdullah ibn ibn Abdul Wahhab qala hadathana Khalid ibn al-Harith qala hadathana Abdul Rahman al-Mas'udi an Alqamah bin Marsad an Abi Rabi an Abi Hurairah qala kana min du'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الله تغفرت من جاء بنا نغباتر da wanda zai zo a baya wa ma asarartu wa ma a'lantu Allah duk abin da na koye da wanda na bayyana Allah ka gafarta min wa ma anta a'lamu bihi minni da laifin da kai kafi ni sani a kai shi innaka antal muqaddim wal mu'akhir Allah kai ne kake gabatarwa ko ka jinkirta kai kake fifitawa ko ka kaskanta la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah madaukakin sarki ka kyautata mana Allah ka gyara mana al'amuran mu Allah ka raya mu akan addini ka tsare mu akan addini Allah ka rubu rayuwar mu akan addini Allah ka sa mu cika da imani kafin tambayoyi ga bukata mutane guda biyu an sako to a gaba ɗaya daga cikin wanda suke kula da karatuttuka da bada agaji a gurin musamman ina tsammani mace ce ta rubuto tana da wata matsala tana da buƙatar addu'a ta ce a sa ta cikin addu'a muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya buƙatar ta alkhairi abin in na damu ne ubangiji Allah ya yi shi ya kawo mafita a kan shi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya kiyaye duk abin da yake na matsala ne sai kuma ɗan uwa wanda yana cikin wanda suke ba da gudunmawa akan karatuttuka ɗin galibi karatun da muka ɗora a nan shi ake kai wa shagonsa zai ɗora a kan kwamfuta shi kwambatin fiye da za a iya ɗorawa a grup a ɗauka a rage masa nauyi da waje Allah ya kaddara shagon ta yi gobara abubuwa da yawa suka kone a ciki har da wasu daga cikin kayayyakin karatun kamar memory card mu da wasu abubuwa Allah da ya sa dai kyamara da waye ba sa ciki to Allah da ya kaddara shagon ya yi gobara ya kone muna addu'a ubangiji Allah ya da masa da alkhairi Allah ya sa ta zame masa kafara ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya kawo masa ɗauki cikin gaggawa ubangiji Allah shiga cikin lamarin shi waɗannan dai su ne mutane biyu da suke da bukata ta da kai da suka rubuto ko da aka rubuto a madadin su da sauran dukkanin masu addu'a ta alkhairi mun sa a ciki Allah ya muna tarayya ciki assalamu alaikum malam ni ne aka bani kayan marayu na sayar musu wanda na sayarwa sai ya bada wani kuɗin ya hana wani malam wannan kudin da bai cika ba ni ne zan biya ko kuma kawai za a raba musu abin da ya samu ne lalle lalle kam a karɓo wannan kudin kuma a gaya masa na marayu ne kuma a tabbatar wa marayu haƙƙinsu in ya ƙi biyawa a yi ta duk abin da za a yi in bai yi ba shi kenan sai a raba musu daidai da abin da aka samu da kuma bayanin cewa kowa daga cikinsu yana bin wani naira kaza misali idan naira hamsin ce ya rike maza biyu mace ɗaya ko sai a yi ta ita ma da zakari misula hazin unsa ya niko in namiji yana bin sanera ashirin din mace tana bin sanera goma har lokacin da za a yi sallama ya ce to wani ya taɓa sayan dukiyar ku lokaci kaza naira hamsin ta rage kai kana bin sa ashirin kai kana bin sa ashirin kai kina bin sa naira goma ko a haɗa shi da hukumar da za ta karɓa ko kuma yan civil rights ko kuma duk wata ƙungiya da take bin kadin masu ƙananan ƙarfi a haɗa a karɓo shi shi kuma ɗin ya hana Allah yana mashi bishara da cewa lallai wuta za ta kona shi Allah zai ya akulu inna ladina yakuluna amwala la yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu ci sun shiga ciki masu lalatawa sun shiga ciki masu konawa aka ce min babar Allah su ya kamata su shiga ciki ko masu tsarwantarwa da lalatawa Allah ta tsare mu assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin malam ina son a kara tunatar da ƴan uwa mata masu zuwa wajen karatuttuka da a cuci maza da maza marasa hula a kan su to an ji kai da kaga shi wanda yana da bukatar a samu dress code kenan ko cikakken dress code na musulunci mata da suke sa a cuci akwai tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan a cuci maza su ne manzon Allah yake cewa ru'usuhunna ka asnimatil bukti kansu za ka ganshi kamar tozan ragumi dan wannan naman da za ka ga ya dan duku a bayan ragumi don ka kalli kan inda za ka su koyar da shi za ga ɗaurin zurin daidai yake da irin bayan rakumi ɗin to sai mana Allah ya ce irin mata ba su wannan a cucin to sun cuci kansu dan ba za su shiga aljanna ba ba za su ji kanshin aljanna ba da aka tunda har kuna zuwa karatu in akwai ku kenan kuma ya gan ku eh wata kilka ya sa ido ya kula da duk masu shiga ko in dai akwai ku ya gan ku to ku ji tsoron Allah ku sire a tuci a daina sawa mace ta tsaya iya halittar da Allah ya mata kuma babu wani zancen tuci duk wani bahauhe ya san matar bahauhe ba ta da gagi da ka babu bukatar ya ayyuwar tuku babu kawai a haƙura kawai babu babu kawai kenan Allah ya raba asiri su kuma maza da ba sa zuwa da huluna zuwa da hular kamar ƙarin cikar kamala ce ko Allah ya samu dace Allah ya kan malam da mu baki ɗaya Allah ya kan baki ɗaya malam ina tambaya ne dangane da kama kama guri a masallaci dan Allah malam idan har ba shi da wani inganci a taimaka a tunatar da ƴan uwa su daina domin za ka ga wasu tun na asar za su zo su kama guri kuma sai su tafi uzurinsu wasu kuma sai su zo da wuri domin su zauna amma sai ka gan su a can baya duk an kame gaba-gaban kuma duk baka san a wannan wurin a lokacin sai gab da magariba za su zo koma magariba ɗin to shi ba zan ce ba gaskiya ana kama guri ko ba a kama guri a cikin masallaci amma dai dokar da muka yi shi ne duk wanda ya kama guri har lokacin karatu ya zo bai zo shi ba a ɗauke mai alamar wani ya shiga cikin sahu shi kenan gurin ya tashi daga aiki eh wani ba mamaki ya ta tun daga wata uwa duniya ya zo ya kama yana da uzurin da zai ta ba za a ce masa kar ya kama ba amma dai idan buƙatar gurin ta zo mutum baya nan a yi amfani da gurin damarsa a gurin ta riga ta rushe wallahu ta'ala alam eh ban san wani abu da ya hana gaskiya a kama ba wallahu alam assalamu alaikum malam duk wanda zai bude baki ya ce ba za ka shiga aljanna ba ko ce kai dan wuta ne ya halatta ka kira shi da makiyinka kuma mai hukuncinsa ka gaya masa mai kuskure ne in kai ba dan wutan bane shine dan wuta din assalamu alaikum mala ina da cutar ulsa ba na iya yin azumin ramadan idan nayi ina wahala to shine nake ciyarwa kafin azumin ya wuce sai na shiga matsala ta babu mala ya zan yi ai matsalar tun da ka fara cewa lokacin kake da ulsa tun a lokacin ka fara yin matsala mai ulsa abin ciyarwa kuma ulsa na ciyarwa ai wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin akan wanda ba sa iya yin azumi ba za su iya ba ko in za su iya da matukar azaba to waɗannan su ne aka ce su ciya wanda malamai suka yi ittifaki shine mai rahin lafiyar da tabbas ba zai warke ba sai kuma wanda tsufansa ba zai komo yaro ba idan wani tsufa ya je wata marhala babu yadda za a ce masa to ka bari in karfi ya zo maka kan rama babu wannan lokacin ko da haka to duk wanda rahin lafiyarsa babu tabbacin zai warke ko ba zai warke ba banda ni a cewar azumi amma abin da musulunci kuma abin da nake gaya wa ƴan uwa shine idan ka dau azumi sai ka ji za ka wahala a je ka ci abinci ka huta sai ka lissafa yau na sha ɗaya gobe ma sai ka ji za ka wahala a je na sha biyu jibi sai ka je lafiya kalau gata da azumi da ya kare sai ka sha azumi goma sha bakwai kai sha uku wannan sha bakwai su za ka rama sannu a hankali lokacin da ka ji da dama dama jikinka garau babu alamar motsin ƙwalsa sai ka ɗauka da azahar ka sai ka ji za ta motsa sai ka ci abinci ka yi maganinta in ka ji bata motsa ba azumin ya kai lafiya kalau to ka rage ɗaya a haka mai ulsa yake rama azumin sa amma wai kawai ulsa ta taso ka ciyar akwai garaje haka da an daina yin azumi dan masu ulsa yanzu ina ji kamar su ne 90% a cikin al'umma wanda yake ce maka ma bai da ulsa ban san ulsa ba ce duk akwai ta an ji ta amma gaskiya kowa yana da ulsa so ba mai ulsa bai ramawa akwai garaje a masu ulsa mata masu ciki da masu shayarwa suna garaje wajen ciyarwa su ma ba haka bane ba duk matar da ta sha azumi saboda tana shayarwa ko tana ciyarwa ana da buƙatar ta raba wannan azumin in ta ɗauki kwanan abinci ta ciyar ta ciyar a banza ana binta wannan azumin ta lissafo ta gyara eh kawai bambanci shine mai shayarwa idan ta ciyar saboda tana da tsananin matsala a karan kanta azumin kaɗai za ta rama in ta ajiye ne don tausayin ɗanta ya halatta amma za ta rama da cidawa shi ne horo guda biyu in dan kanta ne matsalar siyar azumi kaɗai in dan yaron da yake cikinta ne ko take shayarwa za ta rama sannan ta cida amma wai mai ciki haka gwantarara da ita kawai ta ɗauki abin bisa ba da wai hikinin ta gawar ramadan in ko ta ba da ciki da azumin ba in dai haka ne eh wannan kurakure da gaskiya da mata suke yi wallahi baya ciki kwata-kwata kuma inda kin har abada ana bin gal azumi kin rama shi ka san matsalar shedan idan ya kasa yin galaba a kai to zai rasa kure azumin da to tunda kina da ciki kawai ki ciyar hikenan ta kare yake sai to hikenan saboda haka yasa wannan ramadan din yake 17 wanda yake 13 in aka je lahira duk yake ramadan duk a cicira a cicira a cicira a cicira duk ba so idan sallah ta kasa ta kafin maza ramadan din shedan ya mata gidi ya za'a yi a ciki akwai matsala a ciki da aka duk wanda ta san ta ciyar ana binta wannan azumin lalle sai ta rama kuma ka ji magana ka an ce maka wai malam wani na ji a rediyo in mutum zai baka fatawa ta sare ka jira maka kama kame wani malami wani malami wani malami na ji aka sai zai ka ji kama kame dan haka dai magana ta gaskiya lalle mai olsa da masu ciki da masu waye duk suna rama azumi a rama daidai gwargwadon yadda za a iya ba za a galabai ka ba Allah ya kara mana ilimi mai amfani a malam mata da miji ne sai mijin ya sake ta da aka ce ya maida ta sai ya ce shi fa wannan saki na uku ne da aka shafi kwanaki sai ya zo da zancen zai maida ta da aka mai zancen saki uku ya yi mata sai ya ce shi fa biyu ne ya yi mata a takaice suna nan tare an mai da auren tura wannan zaman yake a ji a tambaye su in uku ne suka yi sun san zaman da suke in biyu ne sun san zaman da suke istabti nafsa wani aftakan nasu wa aftauka ko da mutane sun muku gyara sun muku gyara in barna kuke kun sani in gyara kuke kun sani Assalamu alaikum Allah ya kara ma da lafiya tambaya menene hukuncin mutumin da yayi bakance cewa ba zai sake komawa aikata sabo ba kuma ya koma kuma azumin da yayi bakancan a kansa yana nan ko cewa zai yayi bakance ne ko ba zai koma aikata sabo ba sai ya koma shikenan sai yayi kafarar wannan sabo din kuma ya ce in ya koma zai yi kaza shi kenan sai wani abu da ya faɗa na bakance abu biyu kama shi ya cika bakance in na sake aikata aiki iri kaza sai na yi azumi uku ba shi ne bakancan ba sai ya aikata wannan azumin da ya alkawari sai ya aikata shi sannan kuma sai ya tubar ma wannan saban da ya aikata aiki biyu ne a kansa Allah ya kara da ta lafiya amin ina matsayin wanda aka yi wa saukar alkur'ani ya ba da kuɗi zai samu ladan ne ko kuma ba zai samu ba insha Allah zai samu tare da dai ba abin da yace a sunna sai an maka kautar alqur'ani assalamu alaikum warahmatullahi malam tambaya ta shine menene matsayin mutumin da mutumin da ke dariya ga wanda suka yi tambaya a kan da sani ba ba su kyauta ba ko suke neman ƙarin bayani malam yana da kyau a tunatar da ƴan uwa hakan domin akwai satin da wani ya ma tambaya na na a ƙasa a kusa da ni ya kira ni da ɗan iska bayan wannan sai na sake jin wani satin wani ya yi tambaya wani ya yi tsaki cikin masallaci wanda hakan bai dace ba sam wanda kuma akwai hadis da yake magana a kan mu faɗi alkhairi ko mai shiru duk ka sake duk ka gama yin nasihar aiko bai dace ba da tabbas duk abin da kake tsammani ka sani ka waye kowa ya sani wani bai san shi ba shi yasa lokacin da gajiyar da kankantar tambaya take in aka yi ta wani lokacin muka mamaita ba ma shi lokacin da wani Allah bai gam da kare fara zuwa wajen karatu ba ma shi lokacin da Allah ya jiyo da hankalin wani ba ma shi duk lokacin da ake tattara matsalar shi Allah bai tsaya nan ba yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah Allah suke ba kauye ya taho majalisin manzon Allah saboda in aka yi tambaya za su yi dare irin wanda ake dare wani lokacin ba laifi ba ce ba raha ce take kamawa a yi ta da sunan raha ne ba sunan isgilanci bane ake yin ta sau inda raha ne suka ce muna so ba kawai yanzu saboda za mu yi rahar kuma za mu sami ilimin da ba mu da shi wanda mu muna jin nauyin mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dan an yi dariya matsawar ba ta isgilanci ba ce da cin mutunci wannan ba ta nufin wani abu akwai nice tambayar da za ta ji tabbas ta ba da dariya in dai ba wulakanci ba da cin mutunci ba komai mutum ya yi tambaya a mai tsaki ba a mai adalci ba gaskiya kai in ka sani shi bai sani ba Allah ya samu dace Allah sanar da mu baki daya sai masu bukatar addu'a take Allah ya mana na alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ko da an kashe waya magana ɗaya da na manta masu za su iya kashewa kuma ba da jima'a iya kai mana ma kira ma kuma ba da dai ka ba mu dai ina ji kafin